نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalar da ramarsa ya kadarce mu da haduwa a farfajiyar wannan masallaci na usmanu da fadiyo da ke a cikin wannan gari na wara a daidai wannan yammaci na lahadi biyar ga watan zulkaida hijira shekara 1443 wanda kuma ya daidai da biyar ga watan shidda miladiyya 2022 Allah maraukakin sarki ya haɗa mu domin wato ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz bid'a wallafar ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah a jiya malam ya kwana matsala ƙarshen matsala ta ɗari da ashirin da shidda ga wannan mugunan shahi na ɗari biyu daidai za a tashi farkon matsala na 127 amin shahi na 200 daidai a wannan bugu din malam ya ce wala yushra wadu al-asi wa nawiha min ar-riyashin wal wurud ala al-qubur ba shar'anta aza waton wasu flowers ba ko furanni ko turaruka turare rut a kan kaburbura ba a sharanta haka ba kamar yadda wasu suke yi a zo a sa fulawa a sa hure a sa shuka wannan ice a wajen kabari mala ce wannan li'annahu lam yakun min da salaf wannan baya daga cikin aikin magabata baya daga cikin aikin magabata walau kana khairan la sabaquna ilayhi da koyin haka alkhairi ne da sun riga yin zuwa gare shi shahi na 200 daidai a wannan mutum malaci wannan ba aikin magabata ba ne a zo wajen kabari a sa fulawa ko wani hure ko a shuka wannan ici ko a kawo wani turare a wajen kabari a sa yanzu a cikin kabarin na wali ne suka ƙashi na ta tashi wani kawo saurin ne aka ajiye wurin ɓarci wannan baya cikin aikin magabata walau kana khairar da sabu kuna ilaida ko alkhairi ne yin haka da sun riga yi zuwa ga aikata wannan aiki wa ƙarƙala ibn umar radiyallahu anhu ma abdullahi dan umar da ala tabbata gare su ma ya kasance na cewa kullu bid'atin dalalat kowace irin bid'a bata ce wa in ra'ahan nasu hasnatan ko da ko mutane suna ganin wannan abu abu ne mai kyau inda bid'a ne to kwata ne kowace irin bid'a da ka sani inda bid'a ne ko mutane suna ganin abu ne mai kyau to kwata ne don aka shi za a gane ba wata ba wata bid'a mustahsana cikin addinin musulunci to ko wannan bid'a ne mustahsana bid'a ne mai kyau wani harama harama bid'a wajiba wai bid'a ne wajiba dole masu yin bid'a wata zama wajiba sai dai in ba bid'a din bane to yana ba bid'a bane sai ya doka cewa bid'a ne wannan a ne ba bid'a bane sai ya doka bid'a kamar misalin da suke badawa rubuta alqur'ani ko bid'a ne kuma yanzu bid'a ne wanda ke wajibi masu yin shi to shi alqur'ani shine bid'a kuma rubutun qur'ani ban bid'a su zai na baka ne suke bid'a ne عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبد الله بن نواجد كما إذا ما بدأ كما ما بدأ كاغا ما بدأ من وشيني مثال أتي كمور موت القرآن بدأ يعني كما كاغا وانا بدأ واجب أن يسعي واجب أن يسعي سو ما بدأ من to don haka kowace irin bida abdullahi dan mariki ta bata ce ko da ku mutane suna ganin abu ne mai kyau ko mai tsotsan inda bida ne to bata ne a ne ko shi na ba ku misali ta ce maulidi an yadda bid'a ne amma mustahsan bid'a ne mai kyau a inda an yadda bid'a ne to mai kyau to bata ne kawai shi ke in ko ba yadda bid'a bane to sai a tsaya a zo a yi bayani a gani amma an yanzu an bayani an gano bid'a ne to ba wani bid'a ba wata bid'a mustahsan bid'a ne kawai bata ne kawai ba shi kawai shi ke kowace irin bid'a wa irin ahan nasu haka ko da mutane suna ganin abu ne mai kyau su malam ya yi taliki nan ta tsakiya ya salam ba daya amma ya ta wajen talikin ya hatsawaita wajen shahidi da akwai ɗan takaitaccen bayani da za mu ɗan karanta wajen talikin saboda kingin da duk kada dai kawai kusan albani raddi ne da sauransu ɗin akwai da ɗan takaitaccen bayani da za mu cikin wannan taliki din malam ya ce wala yu'ardu ma zakarna hadith ibn abbas kun ga wurin ko wajen wannan taliki malam ce to wannan abin da muka ambato cewa ba za a sanya fulawa ko wani hure ko wani ice a wajen kabari ba ba wa ice irin wanda ake alama da shi irin nan ba a shuka ice haka misali kun gane ko wanda zai tashi ba ice da ake sanya alama ba shi ake magana yawa ice ne dai haka wanda zai iya tashi har ya ima wajen kabari ko wata fulawa ko wani furanni wanda abinda aka sani aikin yahudu da nasara ne da yan bida su zuwa kwasa munan ɗaurora wurin mu alhamdulillah da sauki in kuka ji wasu wurare kuwa ga da abun yake abun ba dama su malam yace wala yu'arridu ma zakarna hadith ibn abbas wannan abin da muka ambato ba zai ci karo da hadisin abdullahi ibn abbas ba fi wadi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai jaridatin nakhl hadisin da ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen wasu kaburbura ya sanya tsagin ballen da binu da ya samu ballen da binu rashin da binu annabi ya tsaga guda biyu ya dasa ɗayan tsagin ga wannan kabarin ya dasa ɗayan tsagin ga wancan kabari ina ne hadisin da annabi yake cewa wa inna huma la yu'azaban wa'annan kaburbura guda biyu annabi ya ce ana musu azaba annabi ya ce wa ma yu'azaban fi kabirin ba ana musu azaba ne saboda wani babban laifi da suke ba amma ya ce wa inna ma kuma lakabir amma kuma ya bane mai girma suna hayyaka ana musu azaba sai annabi ce ɗayan kana yamshi bin nimat yana yawo da annabi manci an sa annabi manci ko annabi manci da ban munafurci da kuma mutane kan ba su ban manci tsakanin annabi manci da munafurci munafurci shine ka bayyanar da sabanin abin da ke cikin zuciyarka abin da kake bayyanawa ba shine cikin zuciyarka ba shine munafurci ko da hannu ka tashi ka je wajen wani APC ka nuna kuna tare in ka dawo in ka dawo nan ka ce kalma ko ta maza ni zan yi fiji to ka zo munafiki mu wannan ka'ida malamin addini sun duk wani mu'amala da kake tara karka ce wai siyasa ne a yau da bid'a bincike kake a in ma siyasa ce ka tsaya kai kai guda in dai su za ka yi kai su in ba za ka yi to karka yi su amma duk wanda zai je wajen APC ya nuna tare suke ya taso ya dawo ya ce ai ba hukata wala sai mun karasu munafiki ne in tsar munafiki ba wani ba wani sun ka'ida ce in dai ita za ka yi tsaya ita za ka yi ka faɗa musu don haka kurakurin da suke yi kace to mun su muke amma akwai kuskure a gyara in ko ba ita za ka yi ba shi kenan ba ita za ka yi ba ka je ka yi wanda za ka yi amma dai ka je ka bayyana musu kana tare da su ka dawo ka nuna ba tare kuke to wannan shine munafici kuma wannan malamai sun riga su yi bane cikin komai haka yake wa kada ka yi tsammanin wai sai wajen misali wajen addini wajen cikin tun mu'amala komai shi ke ba siyasar ai rayuwa ce wadda za a tambayi mutane a kanta ai wata mu'amala ce ta rayuwa da kuma duk za a duk yan siyasa za a tambayi cikin wannan mu'amalar suke na rayuwa wanda ma bai ɗauki haka ba to sai ya gyara mu'amala ce ta rayuwa komai sai an tambaye ka na al'amarin rayuwarka so wannan shine munafici shi kuma annabi manci shine ka zo ka ce ma wani ai wani ya ce kaza ai ya wallahi wani ya ce shi ya rantsi da Allah sai wata sai ya ba haka shi ma shi kuma wanga da ka wada magana zai yi sai maganganu da ka da ya dan maganganu da yaudi yayi komai sai ka dace kai kace ma wajen ai daga wajen wani nake ya ce ya rantsi da Allah shi ya yi sun maka mutu so wannan shine annabimanci ya je ya ce ma wannan an ce kaza ya kuma yi ce mota an ce kaza so wannan shine annabimanci to sai annabi zuwa sallam yake cewa ɗayan yawo yake da annabimanci dalilin da ake wani zama cikin kabari kenan annabi ce shi kuma ɗayan bai tsarkakuwa in ya zo boli ya zo fitsari sai ya zo fitsari bai bari sai fitsarin ya gama fita ya yi tsarki wanda ya dace irin wanda za ka ga mutum na zo da sauri da tsaye zai kwarara fitsarin shi kawai da kingin tsarin da ruwa duk zai haɗe ya wanke kawai sai ya wuce manzala ce to shi kuma wannan shi ne musibar da ta ja mai azaban kamari to shi ne sai annabi ya tsaga wannan ɓallon da binin da ya dasa guda a kan kamari guda ya dasa guda a kan kamari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ila ala Allah za a sassauta musu azaban kamari malam ne ba sa muddin wa'annan abubuwan ba su bushe ba to shi ne malam yake nan tunda hadisin can ana magana can matsalar ana magana ba a sa fulawa ba a sa hure ko wani yake a wajen kabari to sai ma laike ce to wannan wala yu'aradu ma zakarna hadith min abbas abinda muka ambata can sama ba zai cikaro da wannan hadisi na abdullahi na abbas ba fi wadin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kai jarin nakhal da manzo Allah ya zo ya tsaga ballan da biyu ya sanya a wajen wasu kaburbura ala kabarai ne akan kaburbura guda biyu wa qawluhu da wadin annabi yake cewa la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yabsa watakila za a sauƙaƙa musu azaban kabari muddin wa'annan abubuwan ba su bushe ba ɗanyen tsagin da bino ne ya sam malaci hadisi ne mutafakun alai a ƙarƙarar to shi ma mamul albani ya da hadisi din fi sahihi a bidiyo da cikin littafin shi na sahihi abu doda shahi na ainihin goma sha biyar malaci to yin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tsaga da bino ɗanye ya iso ka ga wa'annan tsohuwar guda biyu fa inda khasun bihi sallallahu alaihi wasallam wannan hususiya ce ta manzo Allah manzo Allah ya keɓanta da yin haka ɗin ba wani to yanzu kai ya za ka yi ka zo ka gane ana maka kamari azaba eh kai ya za ka zo wajen kamari ka ce ka gane ana maka kamari azaba kaga wannan wannan kawai ya sai sa ka gane hususiya ce yanzu duk zuwa da muke makabarta ka taɓa jin wanda ya ce ya ga wani kamari ya ji ana mashi azaba eh to ana iya rasawa ba lalle bane a rasa kuma haka ba amma ka taba to ko da duk ba su cikin azaba to ka taba jin wanda ya zo ya gano suna cikin rahama to ka ga wancan kususiya ce ta manzo Allah daga zuwa ya ga kaburburan yace ana musu azaba to ka ga wannan manzo manzo Allah ba wanda zai haka so don haka sai manzo Allah ya tsaga wannan ballan da binu ya sai da sa malai ce to wannan kususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam bi dalili saboda dalili annahu lam yadri al-amal bihi inda salaf wannan aiki bai gudana wajen magabata ba bayan wuce manzo Allah ba wani sahabin shi da ya taba zuwa wajen wani kabari ya shuka wani abu saboda ya ya zama saukin azaba gare shi abu shi kuma ai ce ba shi ne ana maka azaba ba da manzo Allah ce malam ya basa ma'ana yana nan sun dan samu wani alhorma ta manzo Allah na addu'a shi daga nan zuwa bushewa wani abu za su samu wani sassauci shikin don haka ba aikin magabata bane مالت والأمور أخرى يأتي بيانا والأمور, والأمور أخرى يأتي بيانا أقوي أقوما وانا على أمر ندم وانا بيانا شديزو وانا قال الخطابي رحمة الله رحمه الله تعالى إمام الخطابي الله برحمة يبقى في معالم السنن أتفين لتأشن معالم السنن جزء نتشاهد أشرين لبقر تعليقا على الحديث ينا ليه تعليقي أكن شوانا حديثنا da manzo Allah ya sanya wannan abin gadin yake cewa innahu a min at-tabarruk bi asr an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin tabarruki ne da gurafin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani shi manzo Allah ana tabarruki da gurabun shi asar na manzo Allah manzo Allah ko zuwan shi ka shafa ka shafa ba jikinka sai ka warke manzo Allah ko kaki yayi kai ka shanye sai abin nan. amma shi kadai ke da wannan abu. wallahi banda manzo Allah duk wanda ya kaki ka sha ka sha kazanta in baka hatara ba in yana da wani ciwo transferable disease sai kama ka shi ke rato ba shi ke tsara ne manzo Allah da yake banda da wannan aikin ita dai ne ba da wasu kazamai ke yi ba shehi ne ka je ana ta ana ta lagun kai da to ba a yi jama'a ba a yi wannan kazanta ne in ka kai so duka duka samu so so da samu duka yawan ka wani wani yawa wani tabarruki ne da asar na manzo sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i da kuma addu'a da manzo Allah ya bi takfifi anhuma na sauƙaƙa musu wannan azaba din mala ce to wannan wajen talikin ce wannan abin da manzo Allah ya sanya ya dasa wajen kaburburan nan wa ka'annahu ju'ila muddata muddata baqa'in nadawati fihima haddan lima waqa'at bihi al-mas'ala min takhdhif al-azab anhuma kaman ya sa ne wata mudda wanzuwar wannan abin kahin ya bushe ya ce malam yayi basa manzo Allah ya sa wanzuwar wannan abin da ya dasa suna nan danye kamar shi ne wanzuwar lokacin da za su samu wannan sassauci din dalilin sa abin kenan kamar ya sa wannan wanzuwar wannan abin yana danye shi ne wanzuwar sassauci din so dama wannan ballon da biyu da an ɗaga shi daga ƙoshi da ya sha rana ini guda ya shi za bushe shi kenan من التخفيف العذاب أنه أدنى أتوقع أمسون العذاب ما نتشو وليس ذلك من أجل من أجل أن في الجريد الرطب ma'ana laisafin yadis ba wai yana mai danyen ballon da bino yana da wata ma'ana saɓanin busasshen mai awa da danyen da busasshen duk guda ne matsalar abin da ake ne kawai amfanin sa danyen yana da za su samu sauƙin azaba daga nan zuwa lokacin da danyen zai bushe in an sa busasshe kaga dama shi busasshe ne fa'idar shi ne ciwon ga danye kaga yana raya daga sahi kina yake zuwa yamma kan ya bushe to ya ka fa'ida kenan ba wani bambanci ke tsakanin danyen da busasshe din ba ina fatar mu fahimta mana ce wala amatu fi kasirin min al-buldan yace ama da dama jama'a cikin da yawa yawan garuruwa musamman bangaren su larabawa din in ka fita bangaren larabawa kai irin su Egypt da sauran su din su Iraq din nan su Iran mala ce za ka ta gudu su hawa fi kuburi bautahu mutane daban-daban jama'a za ga suna suna daddasa itace suna shuka wasu abubuwa daban-daban wajen kaburburan mamatansu da niyan wannan aikin zai ba wani abu da yake ba wani abu da yake ba kama kada shi cikin rijiya ba ya kasan yake nan ba wani abu inda ya za mai azaba za a mashi azaba wani in za haka na ake makamurorin shehu ne da dama yankuna za ka za a sa cikin ɗaki a gini a je a samu wani irin rere hori sannan sai an wanke rerin tas a zuba cikin ɗaki a rinka samun ruwan sai ana yayyahawa a kawo wata randa karkashin wannan yashin a sa ana zuwa mata ruwan sai in ka zo ka sha kai jama'a kabarin wani a da wata randa mai ruwan sai ka zaura da wata randa mai ruwan sai ko gidan ka kai haka na sai ya sanyi muna kana sulku dudun banza a wani abu ne an sa ɗaki an rufe lilli ne an kawo horin yashi an sa an kawo ruwan sai ana zuzuba ku ba shi sanyi to ko gidan ka kai haka na sai an ji sanyi wani abu ne ruwa da zuwa kana ji kai jama'a abin nan wallahi wata randa da na sharon sai na kara oh ba wani abu da yake amfanar da kabari ba wani abu da yake amfanar da kabari na shuka wasu ya kan kabarin da ke gindin wani yace ba wani ba wani wanda amfani da wani yace din yake masa bidiyo ɗaya ne kawai da aka zo aka kirkira kawai so in ka je mu nan alhamdulillah kusan da yake alhamdulillah mu yan bida na mu dubba wasu yan bida wadun mai da su ahalin sunna ba a to me ai ba mu da wasu yan bida dun mai da su ahalin sunna sai da abinda ba a rasa ba sai da abinda ba a rasa ba ganin makabartan makabartan ahalin sunna ne ko kun ta ko kun wani abun ba wani abun wannan kabari guda ne daga dan sa wani bulu an dan zafi ko ba kabari guda ne wanda aka dan sa bulu aka zafi shi ko shi kilin zuwa ga za a rubuce shi a insha Allah da an zo an zama ahalin sunna mu nan da ahalin sunna ne sai dai abin da kan ba a dan rasa ba na guda guda a hankali insha Allah duk za a bari ko a kuri a hankali inda ana da'awa duk za a bari izini Allah a dai ci gaba da karantawa a ne ko wannan bai da wani abin nan ana ta yin shi mala ce warahun zahabu ila hada ina ganin sun tayi ne akan wannan dai sun san ji an ce annabi ya zo ya sa wannan abin gan dabino shine hujjar su zo su dogara akan su tayi hakan wala su lima ta hatu min zalik wa jama'a ce to wannan abin da suke bai da wata fuska ga wannan abin da manzo Allah ba ba wata fuska ba wata fuska suna dai ne wannan kuskure ne to dai nan dai nan ne za mu tsaya wajen wannan ta'aliki wannan duk sauran abin da ya yi cin abin gani can ma kuma sun mana ce rawahu ibn batta fil ibana an usul diyana ya rubuto shi juz'i na biyu shahi na ɗari da goma sha biyu wallah da ka yi fisuna a sunna cikin a sunna juz'i na ɗaya shahi na ashirin da ɗaya mawkufan ya zo shi mawkufi bi isnadin sahihin isnadi sahihi wal harawi fi zammil kalam a cikin zammil kalam juz'i na biyu shahi na 36 marfu'an ya zo shi marfu'i malaki wala wa ma arahu illa wahman a ba ni gani wato ce wanda ya zo shi marfu ba ce wahami ne wa inna ma yasubu minhu marfu'a ash-shart al-awwal min abin da yake inganta hadisin ya zama marfu'i shine sharadi na farko wa karma da hadisin Jabir hadisin Jabir ya riga ya gabata to wannan kenan duk wayannan kin yin taliki dai gaskiya don sauran raddoda ne wanda ya kwashe wajen shashi uku yana ta yin sanda za mu bar shi muri za mu ta ga ainihin karatu sai gaba malarci ma ya harmu inda da kubur ko abinda za mu gaba kenan ma ya harmu inda da kubur abinda yake haramta wajen kubur a mun juya can ai mun ba wannan ta alikin ma ya harmu inda da kubur don shahi na ɗari biyu da uku abinda yake haramta a yi wajen kabari wajen kaburbura waya harmu inda da kuburi ma ya ati ta yi can yana haramta na yana haramta wajen kaburbura abin da zai zo nan ƙasa na ɗaya azabin liwajihin lahi ba a yanka don Allah a wajen kabari haramun ne a yanka don Allah a wajen kabari in gane ko eh an aka yi don wani Allah a shi wannan ko ba wajen kabari ba ya zama shirka ko don Allah za ka yanka an dai wajen kabari ne za a ji a yanka don Allah to haramun ne liƙaurihi sallallahu alaihi wasallam saboda waɗin manzo tsira da amince su tabbata gare shi da kici ala aqar fil islam ba aqar a cikin musulunci qala abdurrazzaq bin amma ne ke cewa me aka dace kanu ya tsiruna inda alqabri baqratan aw shatan suna zuwa su soke saniya ko akuya wajen kabari an ki saniya ko akuya wajen kabari a raba nama a ba su saboda wai neman rama ga shi wannan mamaci قال يتي أخرجه أبو داود جزء نبي شاهي نسب النداء وقول عبد الرزاق له والبيهقي جزء نهو الشاهي دا همسين دا بقوي دا آمد جزء نهو الشاهي نسرية تسين دا بقوي وإسناد إسناد صحيح صحيحين على شكل الشهر مثل شرط البخاري ومسلم تسليم تعليقي يعني نسكاتي قال شو الإسلام في في الاقتداء شو الإسلام أمين التيمية أفضل أتكنتها أكيد الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الدين shayi na 182 malam ya ce wa an mazzabu hunaka amma yanka a wajen kabari yani yana da inda kubur wajen kaburbura a zo a yanka a nan cikin shayi ne mana taliki na nan na daya fakiyan maluku yanka a wajen kaburbura malaci mun wani shi yun anu mutlaqan an yi hani mutlaq kwata kwata an hana yanka a wajen kaburbura ذكره أصحابنا ما لك صحابهم متانم يوم الصنف هكا وغيرهم دوسوس لهذا الحديث سوى لمن أن حديث مزالة كتا لا أقرب في الإسلام لو هكا باء ينكا وجن قبري كتا كتا قال أحمد إمام أحمد يفعل في رواية مروزي cikin ruwayar marwazi ke cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su bata gare shi ke cewa la aqrafil islam ba yanka a cikin musulunci ma'ana wajen kabari ya ce kano iza mata lahumul mayit sun kasance idan mamaci ya mutu gare su na haru jazuran ala kabari sai a zo wajen kabarin shi sai a yanke raƙumi fara annabi sallallahu alaihi wasallam zalika sai annabi ya hana haka don haka uku da abu abdullahi aka zamu abu abdullahi ke ji an karanta ba a macin wannan nama din in aka ji aka yi irin wannan yankan aka mutu aka yi wannan yankan to ko naman karaci an irin wanga yankan da ake an gaje gidan mutu a yanke muku bozura da shinkafa din nan kuje ku zona ba an je fidda fi sabilillah kai ka za ka je gidan mutuwa ka ci ka ci ka ci shinkafa da nama wani yiwa ne ke dawo mutane fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isna'u li ali ja'far nisa'am ku yi abinci ku kai gidan iyalan gidan ja'far wanda a tahun mashigulun abinda zai shigartar da su yin abinci ya sami su mai gida ya rasu ina aka ga wajen yin abinci fi sabilillah mai gida ya rasu ina aka ga wajen abinci manzo Allah ce makwabta ayi abinci a aika musu mai gidan ya rasu amma ku dai ku zo ku zo na aje a ɗauko tuka ne a ta zo ki shinkafa da kihi ana kawo muku kuna canyewa wani cikin lada ya kai kawai wani lada bayan kun ce gadon marayu bisa billahi kwana uku kwana bakwai ana dawo shinkawa ana dawo shinkawa gado ya kare ba gado ya kare wani haɗu wai lada wace lada ba a cin shinkawa gidan mutuwa jama'a ba a cin shinkawa gidan mutuwa ko nama balle ki ki na abin kunya ne ka je gidan mutuwa ka shinkawa mu kai kai kowa yunwa fi sabilillahi a mutu ɗaya ka je zuwa zama cin shinkawa eh eh ah lahi su ne mana ah wani ka tabar har kanofi mutum zo ɗaure kara gindi mutum shi ɗauka kanofi a ba shinkawa wani a ƙara mutane jima'a wallahi ana samun jima'a ƙara a ƙaro shinkawa ƙaro shinkawa ƙara lemun kwalba wasu wurare da lemun kwalba da arfi da fanta babansu ya mutu sun fi arfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baban ka ya mutu ka so arziki ka raba hawa jama'a kai din Allah ka sai an ce maka magudanci ne ma duk Allah ka sai ya tsaya faɗa maka ba addini bane baban ka ya mutu ka sai so arziki ka je so arziki eh ba ba Allah a'a ba a ce wani abincin jama'a ai akwai wanda aka musu mutuwa abinci ake yi a kawo musu saboda ba su da lokacin abinci an gane mu mala ce an karanta cin wannan abinci din ala sabuna mala ce abokan malamai ma'ana sabonsu na ilimi sun faɗi haka wafi ma'ana haza a cikin ma'anan wannan ma ya fa'alu kasiru min hali zamani na mala ce abinda da yawa mutanen zamanin mu suke aikata fita saddaka inda da kabari bi hozin auna a je wajen kabari a yi sarka da masa ko abin da ya kama da haka kamar yadda nake ce muku munan wala alhamdulillah duk ba wannan abin ko kan gana yi dan nan ba a yi amma nan da kuwa ta nan gabacin ga kuka je malam na ga wata makabarta kano malam abin ba dama mun je wajen wani je wajen ziyara wannan kuka je wajen wata makabarta ko waliye ko waliye ake cewa makabarta ko waliye ko shirifan kamar waliye sun cin daga malam abubuwan ba dama da yake ma ranar muka je wurin ran juma'a ne ga wurin ta zama cikin gari malam in kaga wani ake kai ziyara da abubuwa ta haka na ake kai masa kamar in ka je hubba da shi usman dan hudu shi ne kuke su malam musa lokacin sun matsa ce a rabin nan ko abubuwan da kuke suna faɗa ɗin na ake hubaran gaskiya ne na je abin ba dama malam za ga mata wasu su watsa gero wasu dawa shehu a bani miji shehu abin ba wanda ke kwanci cikin kabari wai na neman rama allah wajen za su wai ba ta miji so zuwan da muka yi na farko da daddare wa'annan duk awon masu ne sai da muka je ranar juma'a bayan sallar juma'a ai malam ranar za a ga abin da babu dama tsohon abuwan a je a rika kai wani abu wajen kabari ta kabari ma ta kai masa wajen kabari to yi mashi mai yi mai alace wannan duk abubuwa ne da mutanen zamanin musu ke aikatawa an kai sadaka wajen kabari wa qalan nawawi imamu nawawi da bil majmu' shahi na biyar juz'i na biyar shahi na 320 yace wa amma zabn amma yanka wal aqar ko a soke dabba inda da kabar wajen kabari fa mazmumun abin zargi ne in haka din li hadisi anas hada saboda wancan hadisi na anas ngane ko malaci rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi wa qala ce hasanun sahih qul sai malam albani alayhi rahmatullahi ke cewa wa hada wannan idza kana zabu hunaka lillah in an yankan dun Allah madaukakin sarki to abin zargi ne kuma haramun ne in dai dun Allah aka yankan to haramun ne kuma wani abun abun zargi ne wa amma idza kana li sahibil qabri amma idan domin wanda ke cikin kabari mamaci don shi aka yanka in dai duk mamacin aka yanka kama ya fa'alu ba'dul jahal kama da sashen jahili suke aikatawa to ko shirkun sari wannan ka shirka ne bayyane shirka ne bayyane in an yanka ne don Allah to haramun ne abin zargi ne wannan ba a yanka don Allah a wajen wani kabari amma in an yankan dun shi wannan mamaci din ne dun shi aka saboda girman shi to shi ya zama shirka mana ce huwa shirkun sarihun bayyane wa aklu cin wannan nama haramun wa fiskun haramun ne fasikanci ne cin wannan nama kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fiskun karku ammaci nam karku ci wala ta'kulu karku ci mimma lam yuzkar ismullahi alayhi abinda ba ammaci Allah akan sa ba in aka ji aka yi dun wani wa innahu la fiskun wannan fasikanci ne yankan shirka ne cin abin fasikanci ne malaci ai wal hal alhali annahu kazalika to haka ko abin yake bi anna zaba da gairi Allah wa'annan da suke yanka wajen kaburburan nan lalle alhali wannan abu suka yi shi ba don Allah bane saboda girman wannan mamacin ake haka saboda girman shi a wurin su to mutum zai daukan dabbar sa ije yanke saboda ya samu albarkaci to wannan shirka ne ba a ci misali in mahauci ne dan bid'a saboda girman wannan je yanka din kilan yayi in yayi haka nan zai samu albarka ga wannan kasuwancin nashi to kai karka ci wannan yankan shirka ko wani je yanke saboda dan shi kina haihuwa kuma ma sai je can yanke saboda dan shi ya samu albarka to haka an shirka kai ba za ka ci bi anna zaba li ghayri Allah bi anna wannan yankan yanka ne ake badon Allah mafi yawanci duk wanda suke irin wannan ziyarar ba su kokawa Allah ba su nema ma mashi mamacin gafara Allah sai dai a rinka neman taimakon shi amma shi ba a neman mai gafara Allah su kaga duk abin da ake dun shi ake yi ba don Allah ake yi ba malaka iz hada dun wannan huwal fisq shine fasikanci hona anan kama zakara Allah ta'ala bi kauli kamar da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin zancen sa yace au fisqan uhilla li ghairi Allah bi ko fasikanci da aka kuruwa dun wani Allah da shi abinda aka doka aka je aka yanke wajen kabari aka yi kuruwan wani Allah ba don Allah aka yi ba to ya zama fasikanci wanda ya yi shirka ai kuma ba za ka yi ba za ka ci abin wajen fasikanci kama fi zawajir kuma yanzu cikin littafin az-zawajir yanzu ina ɗaya shahi na ɗari da saba'in da ɗaya da alfaƙi al-haitami na alfaƙi al-haitami wa ƙala kita la'ana Allah Allah ya tsine ma wafi ruwayatin a wata ruwaya kuma ta mal'unun tsinanne ne man zaba da gaida da duk wanda ya je yanka don wani Allah ko je wata ruwaya Allah ya tsini mashi ko kuma a tsinanne ne wanda duk ya je yanka don wani Allah a harjo Ahmad rakam hadisi na 2817 2915 2917 bisanadin hasanin isnadi hasan an ibn abbas daga abdullah da abbas wa muslim muslim ya da jizil ina shidda shayi na 84 ana aliyu nawo daga suna ne kwatankwacin abu na biyu da ba a yi wajen kaburbura a rabuwa ziyadatan alat turabil hariji minha kada daga kabari in aka rufe kabari din nan kada ya yi tsoro ya daga sama ga kasan da aka fito da ita cikin ginin kabari daidan kasar da kuka fito da ita wajen kabarin nan daidin kasar da za a maida kenan kar a ƙauro wata ƙasa kada a ji a daga kabari sama ga ƙasan da aka fitar wajen ginin kabari ɗin an gane ko ita ma wannan da aka fitar kar a ji a ci mata tsoro kar a ci mata tsoro ana sawa ana shayewa kar a ci tsoro kuma kada a ƙara wata ƙasa sama ga ita wannan ƙasar da aka fitar da ita a wajen ginin kabari ɗin na uku laliha bil kalas wa nawi ba a shahe kabari da wani kalas ko ka ce siminti ko farar ƙasa gane ko wani abu da abin da ya kamace ba a shawa makabari siminti ko a shawa farar ƙasa ko fenci da shi ne ba a shawa makabari duk na alhamdulillah nake cewa muna daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ya so ka mun awwa din kusan babu su ma na ce ku banda kabari guda da aka sa bulu aka zagaye aka mugi aka zagaye shi ma ba wai kabarin yana nan ƙasa ɗin ne amma ta zagayen shaka an samu in kuka duba kwara guda ne in gane ko yana ga shi ma za a ɗibe kyautar nan insha Allah ai zuwa ahlus makamantan ahlus sunna ne za a za a cigaba da bin sunna insha Allah muna muna kuna ta musu da'awa kun gane mu nan Allah ya sa alhamdulillah karanta wasu na alhamdulillah ana ana ta yi muna cin karin bida insha Allah kuma ba ku ga wani kwanaki da aka yi wani mutuwa garin da aka je makabarta ba sai wani surkudu ɗin ɗan bid'a ana ga kusan na al'ada mu kowa na zuwa da alu suna da kowa haɗu ake sai wani surkudu ɗin ɗan bid'a ya datsu wata irin magana ta banza kun ji labari ko ya datsu wata irin magana ta banza da bayan da aka gama ruya ƙoli magana irin na shirme hatta da yan bid'an da su aka rinka fitowa aka basu can shi ɗaya ya zo da shi da surkudu a ɗan ɗan uwan shi yan bid'an ma da su aka yi suna kan jama'a ba wannan ai ba take ba sun bi da'awa a daidai ba ne awa ne ku to kaga do abin nan na hudu alkitabu to alaiya ba a rubutu saman kabari kar a sha wasu minti a rubuta su a yi rubutu kan kabari wane wane wane inda ta ya mutu irin waɗansu sha suke yi wasu yan sha ma allo suke yi sai a zo ta kabarin shahidi wani kuma shi duk dan shi a shahidi ne duk dan shi a nemi da shahidi ne kabarin shahidi wa ne ya mutu rana kaza ya shahada ya yi shahada an gara ma a ce buhari ya sa an halbe shi ya yi shahada aka za ta sai an gudu wadda ake yi buhari ya sa buhari ya sa an halbe shi ya yi shahada ranar kaza ga watan kaza sai aka kawo su a dangana saboda haukan banza da rigar ba a rubutu a kan kabari na shidda alƙudu alaiha ba a zama kan kabari to na biyar albina alaiha ba a gini kan kabari kuma a zo a kabari gini na a gini shi shi ma ba a yi zuwa haramun duk bidiyoyi ne da aka kawo sai alƙudu alaiha ba a zama kan kabari don haka wanda suke zama kawai su ya zara kake duk inda kabari yake kakka yadda ka zuna kan kabari in gane ko kawai ba ina ganin wani hadisi in ban manta bai yake cewa da ɗayan ku ya zuna kan kabari ƙare ya zuna kan garwa shi ya ƙuri mai mun wando in gane ko don haka ai hattara ba a zama kan kabari wanda wanda ya zauna kan kabari don haka duk wanda ya ji makwabta ya rinka lura ko da irin inda kabari ya tsoho ne har ya shayi in an tabbatar maka wurin akwai kabari to ka zauna ba a zama a kan kabari sai wa fi zalika hadisi wayannan abubuwan da ya amato din nan daga na zuwa na shidda duk ya kawo su ne shine zai ce ga hadisin da zai bayanin dalili sai ya ce akwai hadisi al-awwal an jabir radiyallahu anhu kala yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da muke tabbata gare shi ya yani an yi jassisul qabra ai ta jassisul qabri shine a shafa siminti ko fenti kun gane ko shine lamba na nawa na tajsisi shine na na uku inda ce dani habi kalas din nan shine a shafa siminti ko a shafa fenti to kun ga ya hito wa an yaqura alaihi manzo Allah ya hana a zo akan kabari shine na karshe na shidda kuma ga hujja nan ko wa ayyibna alaihi manzo Allah ya hana a gini akan kabari shine wancan na biyat albina'u alaiha ngani ko awai za da alai manzo Allah ya hana ayi kari akan kabari shine can nabi na sama rabuha ziyadatu an turab al kharij na ngani ko awai tuba alai ko manzo Allah ya hana ayi rubutu akan kabari shine na hudu al kitabatu alaiha wa in awon da malika duk ga hujjar cikin hadisi guda ngani ko duk kun ga manzo Allah ne na haya ya hani don haka duk wannan abun haramun ne ba a sha'awar kabari siminti ba a sha'awar fenti ba a gini akan kabari ba a ƙara ma kabari ƙasa sama ƙasan da ya fi ba a zama akan kabari ba a rubutu akan kabari hadisi ne inganta a harjar muslim juz'i na uku shahi na sittin da biyu da abu dauda juz'i na biyu shahi na saba'in da ɗaya da nasa'i juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da tamanin da hudu da ɗari biyu da tamanin da biyar da ɗari biyu da tamanin da shida tirmidhi juz'i na biyu shahi na ɗari da hamsin da biyar hakanan wasahu ya inganta shi ya ce sahihi ne wal hakim imamu hakim ya da shi juz'i na ɗaya shahi na ɗari uku da saba'in imamu albayhaqi ya da shi juz'i na hudu shahi na hudu da imamu ahmad juz'i na uku shahi na ɗari biyu da tis'in da biyar da ɗari uku da talatin da biyu da ɗari uku da talatin da tara da ɗari uku da tis'in da tara wa ziyada ta ni ƙari guda biyu da aka samu ga hadisin da abi dole na imamu abu dole ne wannan sa'i da imamu nasa'i wal bayhaqi al ula imamu albayhaqi shi da ƙari na farko wa thaniyatu na biyu inda tirmidhi wajen tirmidhi wal hakim da imamu hakim wa sawu ya ce hadisin sai sai wasa isnaduhu ya inganta isnadinsa wa faqa zahabi ya dace da shi wa Allah al-munziri imam al-munziri ya illantar da shi juz'i na 4 shahi na 341 wa ghairuhu wani sa sun illantar da shi bil inqidai sun ce akwai inqidai akwai yankewa wajen isnadin hadisin baina Sulaiman ibn Musa wa Jabir tsakanin Sulaiman ibn Musa da Jabir malaci lakin hadha bin nazri malaci sai wannan akwai abin duba min tsariki abi dauda a wajen hanyar da iba abu dauda ya dalis wa gairihi da wani wa illa in ba haka ba fa kada harja ala hakim amma hakim ya da shi min tsariki ibn jari ibn jirai daga hanyar ibn jirai an abi zubair daga abi zubair an jabir malaka wa hada sanadun ala shart muslim wannan sanadi akan sharti imam muslim وقد صرع ابن جريج عنده بالسماء كما ابن جريج يا تفريدي يا بين الدار السماء يا جيش من أبي الزبير دق أبي الزبير وهذا وأنكم من جبر دق جبرك قالت لك فذلك بذلك شبهات تدليسهما لك شبهات تدليسهم سوء يا بوشي سود وانا ومن هذا الوجه أكن وانا فتكا جاءت الأولى نهر قويزو عند ما ذكرنا وانا مكأمته وقال النووي امام النووي كيتو يا فدا جزء ina bir shahin 296 yace wa isnadu isnadu hadisi sayyid sayyini summa sadalla bi aznan ya kawo hujja da shi ala annahu tashi yusabu ana son Allah ya zadi alqabr kar a tsara makabari ala turabi akan turbaya kasan nan Allah ya akhraja minhu wanda aka fitar da kabari kar a tsara sama kasan da aka fitar da shi wa qala ta qala shafi imam shafi yake cewa fa in zada in an kara wala ba asa babu laifi qala ashabuna malati mutta malaman sahabbanmu suke cewa ma'ana hu ma'ana abin da ke ni annahu laysa bi makruhin ba makruhi bane a ankara to kullu sai albani yake cewa wa hadha khilafu zahir an-nahy yace to wannan kan magana na imamu shafi'i sabanin zahirin hanin yadda manzo Allah yi dun fa innal asl asli fi tahrim haramci ne tun daga hadisi an ce naha manzo Allah naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi hani an gane ko au yu zada alayhi ayi kari akan shi kuma haka ba malai ce to wannan wannan magana na cewa ana ayi kari ya saba mu haƙiƙanin abin da yake shine wato shine nas khilafu zahirin nahi fil asl fi tarikh fal haqqu abin da yake da gaskiya kan ma qala ibn hazm fil muhalla abin da imamu ibn hazm ya fara cikin al muhalla juz'i na 233 yace wala yahillu baya halatta an yi minar kabari a gini kabari ba a gini akan kabari wala an yi jasis ba a sha ma kabari suminti ko fenti wala an yi zari ala turabi shi'un ba a ƙara komai akan ƙasan da aka fitar a cikin kabari ba za a ƙara wani ƙasa sama ga wannan ƙasan ba waya da mu kullu zalika duk wannan idan yayi a rubuce kabari duk kabarin da kuka amma gini a rubuta shi wannan da aka sha ma suminti a balle sumintin nan duk kabarin da aka sha ma henti ko wata wata ƙasa a zuwa ɗabi a goge hancin ba a yi bida ne ba a yi kuma ne ko kawai da kulle zalika malaci wa huwa zahiru qawli imamu ahmad wannan shine zahirin zancen imamu ahmad fa qala abu dawud imamu abu dawud ya faɗa fil masail fil masail a cikin masail shahi na 158 yace samitu ahmad naji imamu ahmad qala ki la yuzadu ala al-qabri ba a ƙari a kan kabari min tura da gairi daga wani turbayan da ba na kabari ba a ɗiba wani turbaya a zuba illa an yi tsawa bil ardi sai in kabarin dama ya shafe ga ƙasa saboda daɗewa kun gane ya shafe to ana iya ɗibo wani ƙasa a zuba domin a ƙara tare shi a sake gane wani kabari ne ina fatar a fahimta ya riga ya kwana biyu ya shaye ko ruwan sama an ta ruwan sama ya kwantar da shi kamar da kuke gani sai a ƙara samun wani ƙasa sai a zuba a ciko ya ƙara tsagawa don a gane wannan wurin kabari to in haka aka yi to wannan babu da shi gane ko baka annahu a rahusa izaka to rahusa izaka malam yayi rangwame yayi rangwame ka gane ma rangwame ne in kabari ya shahi a samu wani ƙasa a zuba wannan wurin ku je ku dubi inji mai nawa fare na ce adiba shi na yana yana to ko wayan ne ko nake to an yi rango mai a wurin wannan inda kabar ya shayi a samu wani kasa a samun shi a karatun na so mu tsaya saboda lokaci ya lokaci ya to ai gaban ne ya kamata wai gaban da za a tsaya ɗin mun gane ko lakin zakara fil insaf ya bata cikin dashi al insaf juz'i na biyu shahi na malaci ya bata cikin al insaf juz'i na biyu shahi na 548 an hul karahatu fakar yace makaruhi ne yin haka din kawai a zo a sa makabari wani kasa da ba nashi ba mu bashi ne nan bashi da gaba yana sai mu bashi wajen cewa ana inda yake cewa wakala imamu muhammad fil asir ko bashi na sai a tashi abar na abu hanifa saboda na ga wurin injimin yana tsokewa kuma lokaci ya riga ya yi na
eh gane ina da wani ɗan uwa haka na'am wani gari mm shekarar da su mm wanda ta yi a na'am wani abu ne na halittu
Eh, to kai dama ba ko kake an kawo dama inda ba ko kake ai dole sai ka ci abinci ko ba haka ba amma sannan amma an ba irin abin ga mutane mu ba ai an mutuwa ba sai an tashi an je wani gari ba in gane ko da al'ada ne ha da ai mutuwa ba sai an tashi an je wani gari ba da ga da al'ada ne aka saba yanzu ba ga waya ba sai ka kira shi sai ka mai ta sai a ci gaba da addu'a da addu'a da za ka yi nan da in ka je cin ka addu'a duk guda ne amma da tun da ka je yanzu ka kai ba makawa sai ka ci abinci to amma abin da za inda bid'a za ta shigo shine kai ka je ni na je wanga yau taron ya riga ya tabbata don haka liyafan nan sai an yi ta ko sai an yi ta ba sai an yi ta don haka ba ma dalilin da zai sa duk sai mun tashi mun je ne ai babu dalilin da zai sa duk sai mun tashi mun je ne ai sai mu kira shi mu mai ta addu'a sai- sai mu yi ta addu'a nan duk shine kamar yadda shi ma dan wa in ya mutu can wani gari ba sai an dawo da shi wara ba da a dawo da shi wara a gina kabari a sa shi da a gina can a sa duk guda ne rahmar Allah ake nema shi ba bukatar sai an dawo da shi sai ka shi haba ya ka a dawo da shi gida har a dawo da shi gida wana ganin kabarin shi duk kamo za ka kwatar za ka ga ta ganin kabarin shi ko ya za shi za kure shi an gani abinda makaranta daidai Allah ba mu lada in muka kuskure Allah ya muna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi